karatu a cikin wani littafi na riyadu salihi za mu tashi a kan babi wato kitabu hamdulillahi ta'ala wa shukurhi wannan littafi zai magana a kan gode wa allah maɗaukacin sarki da kuma gode masa ranar mun so makaranta wato mukaddima ta babu cewa godiya ta alhamdu wanda maluma da suka yi kokarin bambance alhamdu da shukur mafi yawa ta ce alhamdu kamar aiki ne da ake da baki mutum ya ce cewa alhamdulillah alhamdulillah suka ce a shukur kuma aiki ne na godiyan Allah amma da gaɓoɓi da aiki wasu kuma suka ce duka ɗaya ne alhamdu shi ne a shukur wato alhamdu zai zama da baki da aiki a shukuru zai zamo da baki da aiki yayi ne godiyar Allah da aiki yadda ake gode Allah da baki a ce alhamdulillah an ce idan muka ci abinci mutum ya ce alhamdulillah idan mutum zai wani abu ya same shi na ni'ima ya ce alhamdulillah to idan Allah ya ba mutum dukiya ya ciyar da bayan Allah shine godiyar dukiya bayan ya ce alhamdulillah da baki zai kuma ya ciyar saboda Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa a cikin alkur'ani yana ta wa amfiku wa amfiku wa amfiku wa ku ciyar ku ciyar ku ciyar kenan da mutum Allah zai bashi dukiya ya kama dukiyar shi ya boye ya zuba a bankuna ya yi gum ya yi ta alhamdulillah alhamdulillah baya ci da miskinai baya baya fitar da zakka baya yi gasu nan to sai a ce bai yi mai ba bai gode wa Allah bai gode wa Allah ba da haka godiyan Allah mutum zai yi ta da baki sa'annan zai yi ta da gaɓoɓinsa akwai ayyuka na sabo wanda suke gwada dan adam baya gode wa Allah kaga mai shan taba ma baya godiyan Allah misali nake wanda duk ya dau taba mutum ya dau ashana ya ce wuta na ya kyasta ya ringa durawa kai hayaki alhalin hayaki ma so ake ya ringa fita a jikin abubuwa kaga mota ma ai lafiyar ta kenan idan ba ta fitar da hayaki na matsala ce za a ce ma hayakin baya fita sosai to amma kuma dan adam sai ya zo shi yake dura wa kai hayaki wato yana daga cikin wata hidima da shedan yayi wa wannan al'umma wato wata riba da shedan ya mori wannan al'umma da shi ire-iren su shan wuyi shan taba shan duk wani abin shaye-shaye duk wani abin da zai batarwa da mutum hankali idan mutum zai to bai gode wa Allah saboda Allah madaukakin sarki ya girmama dan adam Allah ya ce wa laqad karramna bani adam mun girmama dan adam babban abin da Allah ya wa dan adam shine hankali wanda ya bambanta shi da dabba ya bambanta shi da dabba amma yanzu kaga dan adam sai yana ta kwana yana so ya dawo kaman dabba da yake tunanin nashi ya zama kwatankwacin na dabba kuma haka aka yi ta famfa mutane sana mai da su kamar dabbobi wajen tunani shi yasa mu a matsayin mu na musulmi tunanin mu dole ya sha bamban da kafirai dole tunanin ka a matsayin ka na musulmi ya sha bamban da arni saboda harkar ba ɗaya ba ce inda aka dosa ba ɗaya ba ne abinda ake ba ɗaya ba ne rayuwar ma ba ɗaya ake ba da haka akwai bambanci na addini akwai bambanci na imani ba ɗaya muke ba ko ɗaya kuke na a kasa haka wani za ka ga ana targima da shi wai ba musulmi ka je yana cewa babu bambancin addini wannan ba garma ba ne amma bambancin addini bai sa wai ku yi faɗa da mutum aiki ba yana nufin ko addinin ko ya bamban sai ku kama fada ba a musulunci ma ba haka yake ba amma ai kowa ya san akwai bambancin addini wanda yake babu bambancin addini kuna ga kalman kamar ta wasa ba kyau lallai ba mummunar magana ce Allah kana ji yana cewa lakum dinukum waliyadin na me ya fassara lakum dinukum waliyadin ne ku addinin ku daban na ku ne ni ma nawa daban ashe akwai bambancin addini da haka akwai bambancin addini kuma haka za mu rayu akwai bambanci ba ɗaya ake ba tunani in ka ga tunanin waɗanda suke ma ba su musulmi ba na tunanin ba kyau wani dan uwa yake ban labarin wata mata wata wadda ta yi boko ya ratsa ta zo ba musulma ba ce amma tana bai hali ita ta yi hankali ita tana ga abubuwan da mutane suke yi suna ma Allah shi shigi Allah ya halicci mutane ba riga sun zo suna sa riguna kaji mahaukaciya kuma tana bayani ne fa mai ilimi ita tana ga ya kamata kamar shishigi ne ake yi har tana ba da misali ga su akuya wai wani kaya suke zawa kaji irin wannan ilimi ake kokari a tura mutum wannan mai ilimi ce ka gane tunanin cewa tunanin musulmi daban da tunanin kafiri eh kuma wai tana bayani ne fa a matsayin ta ma wanda ta koshi da ilimi na eh azamtu ta haka tana ga dole nan gaba a daina yi wa shishigi a ringa kowa ya ringa tsayen da aka aka halice shi eh da adam shishigi ne ya sa shi ta ce to kaga da yake arniya ta sai mu kyale ta mu kan mu Allah ya gaya mana cewa mu ba shi shige bane shi yasa mu sanya tufafi eh mu ya gaya mana tun da ya aiko mana manzanni ya gaya mana su ta gaya mana cewa har ma ya kauka mana da tufafin ya bani adama kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi dan haka kaga musulmi bai da damuwa shi yasa dole dai tunanin ya zama daban kun wallahi da yawa suke ɗan karkacewa ko don abokantaka wani abokina ne yake gaya mu a nan garin kwanaki wani ya zo za su yi business na mai kasan business ɗin mai dai ne gwabi ne ya zo daga ƙasan kudu ya kama wani hotel a nan mai tamamin tsada ya kira su mitin su biyu musulmi sauran waɗansu ba musulmi ba a hotel ɗin su saboda shi da shi ce da suka zo suka zauna sai aka kawo musu wasu giya bai ma taɓa ganin giya mai tsada irin waɗannan giyoyi ba su da yake mutumin kirki ne sai ce a shi banda ya ce a ka musu ruwa wato hankalin mutum ya ce sai ya tashi ba kwa shan giya wai abun yana ba shi mamaki ba kwa neman mata ya ce to mai amfanin neman kudinku wallahi wai haka ya tambaye su kuma karkace wai wasa yake yi yin irin ka haɗa ga mutum hankali yana ta musu bayani wai mai amfanin neman kudinku haɗin ya samu kwarace mar bayani ya ce ai kaga ai muna da iyali yace masa muna da mata a gida muna neman kuɗi da yara mu kai su maka ta wannan ai da mu na gida ne eh na gida ne ai kuɗi in mutum yana da shi shine ya je ya ringa zinace zinace ya ringa shan giya shine ya more kuɗi ce kaji arni eh kaga wannan tunani ne na arni complete arni eh babu wani sarki kuma daga gaske yana ta mamaki kai ya ce mun sanadiyar wannan ma har business din ya samu rauni dan yana ga bai kamata ya hada kamfani da irin waɗannan mutane ba sa zina ba sa shan giya anan anan garin ake wannan mun ce masu ai kaga dama wannan ya nuna ma damar tunanin shi yasa musulmi dole tunanin shi kuma ya zama na musulmi eh dole akwai bambanci ba iri ɗaya ba su kawai suna ga rayuwa kaga mai wannan tunanin ai ka san ba magana za a yi tashin kiyama a wajen shi ko ai shi ba magana tashin shi zai more ne kawai ya mutu eh in ma yadda zai mutu kenan eh da haka mu gode wa Allah farkon godiya da zamu wa Allah jama'a shine da Allah ya yi mu musulmi eh babu wata godiya babu wani abu babba da Allah ya yi mana gaba ɗaya mu kaman da ya bar mu muka zama musulmi idan wannan rahama ce ta Allah eh Allah mun gode ma musulmi kuma babban godiya da zai ba Allah akan musulunci babu kaman karatu wanda duk yake karatu bai gode wa Allah ba eh Allah bai nuna girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa ba da haka dole ne mu tsaya mu koyi alkur'ani mu koyi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu koyi musulunci da kyau don mu dan muwa Allah godiya kan ni'imar da yayi mana qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun Allah ya ce fazkuruni ya ku bayina ku ambace ni ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku ka san dai ambatan Allah ba irin naka bane ai eh kai dai naka zaka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azhar Allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir ga sunan abinda Allah ya sa kai naka kenan Allah ya baka lada sa'annan sai Allah ya ce azkurkum ni ma zan ambace ku Allah yana ambatan bayi a wajen mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kaunaci bawa Allah ka kaunace mu sai ya kira mala'ika jibrilu sai ya ce masa mala'ika jibrilu ina son wani wani da sunanka kai ma ka so shi sa'annan sai mala'ika jibrilu ya so mutum sai kuma a sanya mutane a sawa bayan Allah san mutum bayan Allah ba ba kowa ba fa saboda ita wannan rayuwar kowa ya so kamar ai wahala zaka sha na akwai wanda a rayuwar nan sabba sabba ba kamar san shi ba ya fi alheri na kwata kwata a duniya ba ka san shi ba ya ma alheri dan sanin sa musiba ce da haka kenan bayan Allah ne za su so mutum sai Allah ya sanya mu su kauna ta mutum sa'annan idan Allah baya son mutum Allah ya tsare mu sai ya kira mala'ika dole ce jibril ba na son wane kai ma ka kishi to sai kuma a sanya masa iyayya a kan cikin zukatan bayan Allah sai su ji ba su son shi Allah ya tsare Allah madaukakin sarki ya ce wasu ne ku gode mu kun ga Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima tun ba mu zo duniya ba in mutum yana tuna ni'ima da Allah ya yi masa ai ba tun ka tuna tun kana cikin cikin mahaifiya Allah ya ke ma ni'ima ai Allah lalle ya tantance mu gode masa in ka ga yadda ɗa yake kwance a cikin mahaifiyarsa Allah maɗaukakin sarki ya masa wasu kullu inda yake damansa da hagunsa Allah ya sanya masa wata jijiya wadda take kai masa abinci Allah ya sanya masa hatta abinda uwar take ci yake zama nono idan ana zafi sai nonon ya zama masa mai sanyi idan ana sanyi nonon ya zama masa mai zafi haka mutum na ciki ba to da Allah duk wanda ya ma wannan ba za ka gode mal ba haka dan adam Allah bayan wannan ya sanya wa iyaye san yaya da inda ba dan san yaya ba ai da an shiga uku yanda a ce mahaifa ba sa san yayansu kai tuni da an jalla ma mari da ka fito ba shikenan ba ana amarin ka kana mutuwa shikenan amma sai Allah madaukakin yana cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki yawa ga shi da wahala yake ba su amma suna son shi duk wani abin da yake yi na takaici da haushi su murna suke yi da shi inda ba dan wannan soyayyar ba waye zai ma kashi a jiki ka ji daɗi waye ne za ka ringa faɗa ya ki kashi ka yi ta hankalin ka ya tashi kuka wannan in yaro ya ki sai a zama hankali ya tashi a ce tun da ya haife aka haife shi bai kuka ba da haka duka wannan ni'imomi ce ni'imomi ne na Allah da yawa bawa wanda tun kafin ya zo duniya lalle Allah ya cancanci mu gode masa Allah mun gode ma sa'an Allah madaukakin sarki yace la in shakartum la azidannakum Allah ya ce wallahi idan ku gode mu ni kuma zan kara muku zan muku kari sannan ya ce wa qul alhamdulillah kuma ka ce godiya ta tabbata ga Allah وقال تعالى واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين kuma Allah madaukakin sarki yace karshen abinda ɗan aljanna za su faɗi abinda za su kira su faɗi a cikin aljanna shine su ce godiya ta tabbata ga Allah ubangiji salikai malayin Allah ya sa ka ganka a cikin aljanna ai dole ka gode ma Allah Allah ya sa mu duk an gama ana ta gaya ma za a yi tashin kiyama aka ce ma an yi tashin kiyama an yi an hau sirati an gama yau gashi a cikin aljanna kake ka shiga gidan da babu tuwa ka shiga gidan da babu malaria ka shiga gidan da babu hawan jini babu typhoid ka shiga gidan da babu diabetes na ba komai ba ba bacin rai ba abin da zai tsara bata ma rai babu kullewar ciki babu ma zuwa toilet gaba daya duk aljanna babu toilet ko daya saboda ba abin da za a yi da shi dan aljanna ko inda zai fitar da bayan gida na duniya na toshe masa ake yi saboda ba abin da zai yi da shi har kenan daɗi ya tabbata dan adam zai ji daɗi shi yasa idan qur'ani yana maganar aljanna zaka ga yana faɗin cewa lalle a to dan aljanna sun ji daɗi kad aflaha almu'minun sun sun rabauta saboda ƙarshe zaka ji Allah ya faɗi irin daɗi da zai ba su a cikin aljanna Allah ka ba mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري به بكدحين من خمر ولبن فنزل إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للهجرة لو أكلت الخمر قوت أمتك رواه مسلم an samu wannan hadisi daga abi huraira ya da Allah shi tabbata a gare shi yace lokacin da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato isra'i da mi'raji isra'i shine tashi da Allah madaukakin sarki yasa aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga gidansa a Makka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma shine aka dauke shi daga baitul maqdis bayan Allah maɗaukacin sarki ya haɗa masa annabawa ya jagorance su sallah aka ɗauke shi zuwa sama to a wannan tafiya da suka yi shi ne lelata usra a wannan daren aka zo wa da annabi sallallahu alaihi wasallama duka da haini da wasu akushai guda biyu akushi ɗaya akushin giya ne a ciki ɗaya akushin kuma madara nono wato haka aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ga mala'ika jibrilu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowanne yake so ya sha a ciki haka aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama to kaman bako ne aka kawo ma na kofi biyu wannan jan abin sha wannan fari na kowanne kake so ka dauka ka sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su ya kalli giya ya kalli nono sai manzo Allah ya kai hannu sai ya karbi nono yana karban nono sai mala'ika jibril sallallahu alaihi wasallam sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da kai zuwa ga musulunci sai da ka da ka sha da ka sha giya da ka dauki giya da al'umma ka duk sun bata kun ji wannan ma ba ni'ima ba ce Allah ya mana na kar ku manta ba giyan nan ta lahira ne aljanna duk giya za mu sha ba wa amma ba irin wannan ba ba irin wannan ta duniya mai wari mai doyi mai daga hankali har yanzu a duniya ba a yi giya mai daɗi ba har yanzu ban taɓa sha ba ma yawa ba a yi giya muku ba amma har yanzu masu sha sun tabbatar da cewa jiggiya ba ta da daɗi shanta kawai ake kuma ba ma sai kana sha ba in ka ga masu sha da inda wanda yake mu ko sa'a da sun san masu shan giya eh mun san masu shan giya akwai giyar gargajiya burkutu a anguwar ne ake yi za ka ga duk masu shan giya kowa ran ya a ɓace aboki ne zai zo da abokin shi zauna ya ce a kawo musu giya amma suna sha kowa na wa kowa muzurai ba za ka ga wani alama wai suna jin daɗi na kowa ka ga inda shi ya yi ja hankalin shi ya tashi na ya faɗa ƙwarai da gaske haka suke haka take da haka ya ce a godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da kai zuwa ga musulunci wato hanya madaidaiciya na daidaituwa wa anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kullu imrin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqda hadithun hasan rawahu abu daud wa ghayruhu an samu har hadisi har wayo daga abi huraira ya dala su kare tabbata gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu amrin zibali duk wani al'amari wanda aka yadda musulmi ya aikata wato a shari'a a cikin addini da aiki da shari'a ta aka yadda kai koda na neman duniya ne ko yana da muhimmanci wato yana da muhimmanci yana da daraja amma la yudau fihi bilhamdulillah ba a soma gode wa Allah akan abu ba to duk abin da aka yi ko da abin mai kyau ne zai zama fahuwa kada zai zama mai yankakken albarka kenan kaga duk abin da fama bikum min ni'matin min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kaga ka samu to daga wajen Allah ne eh ko me ka gani babu abin da yake bada arziki sai Allah duk abin da kai kaga Allah yana ma to shi yake ma sai kai ta gode ma ni'ima sai daga wajen shi وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم آه إذا مات ولد عبدي قال الله تعالى لملائكته قبلتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبلتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga abi musa al-ash'ari yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan dan mutum ya mutu wato idan idan idan dan mutum ya mutu ha ba ni ba wato idan da na na bawan Allah ya rasu kun ga ba ma san ƴaƴan mu su rasu haka ne ko saboda mai muna son su muna kaunar su amma mutuwar ta karami alheri ne suna zamowa masu ceto ga iyayensu karfa wani ya je ba wani yaro wahala dai ya mutu shi wannan an ka kashe shi kayi kisan kai ana nufin tsakani da Allah in ba da lafiya kamar magani in Allah ya ka jarraba sai ka ga Allah ya karɓi abinsa to idan Allah ya wa mutum wannan to rahama ce gare shi da mutan zai zamo mai ceto gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace lokacin da ya faɗi hadisin yace idan ya'yaye mutum guda uku suka rasu za su zama masa kuɓuta daga wuta wata mata ta ce ya rasulallah har guda biyu ita har biyu sai wani bai ce har ɗaya ba na? na? eh amma wani hadisin da muke magana ai kaga ɗaya kira eh idan dan idan Allah madaukakin sarki ya karbi ya karbi ran dan wani bawansa na'am to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa mala'iku alhalin ya fi su sanin abin da suka yi dan shi yasa su sai Allah ya ce wa mala'iku kun karbi ran dan bawa na ku sai su ce haka ne ya ubangiji sai ya ce kun karbi ran abin da yake kauna ko wato kun raba shi da wanda yake kauna kowa ya san yadda da mutum yake son yara musamman kananan yara sai kun raba shi da wanda yake kauna sai shi haka ne ya ubangiji sai Allah ya ce wa mala'iku to me kuka ji ya ce alhalin Allah ya fi zanin me ya faɗa sai me yace sai ce Allah ya gode maka ya gode maka ya kuma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun san dama umarnin da aka mana kenan allazina wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqatin min al-amwali wal-anfus was-samarat Allah sai ce wa bashiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون dama umarnin Allah kenan da ya mana Allah ya yi alkawari ya ce zan jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da asarar amfanin gona da asarar rayuka da to sai Allah ya ce ka yi wa masu haƙuri albishir suwaye masu haƙurin sai Allah ya ce su ne waɗanda idan wata musifa ta same su ba ihu suke ba ba maganganu suke ba ba zage-zage suke ba ba faɗa suke ba ba fushi suke da wasu mutane a'a abinda suke faɗi cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato sun yarda wannan jarabawa daga wajen Allah to sai Allah ya ce waɗannan su ne alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah su ne suke da wato wato rahama da kuma wato baiwa da alheri na samun gidan aljanna daga wajen ubangiji sai Allah ya ce kuma waɗannan su ne shiryayyu to wannan bawa da aka ɗauke da ɗansa sai ya haƙuri ya ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mala'iku cewa Allah abin da ya faɗi kenan sai Allah ya ce wa mala'iku to ku gina wa bawa na gida a cikin aljanna kaga aljanna ta tabbata kenan ku gina masa gida a cikin aljanna sa'annan ku sa wa gidan suna sunan gidan gidan godiya gidan godiya eh Allah ya sani ma mu cikin masu godiya wa anas رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم أسامو حديثي daga Anas ya da Allah su kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yana yarda da bawa wato dan adam yana iya samun yarda Allah akan noma ɗaya da abinci da zai ci yace alhamdulillah mutum ya samu ruwa ya sha yace alhamdulillah kwakwada ɗaya ya ce alhamdulillah idan mutum ya haka ya dace sai Allah ya yarda da shi kenan kaga ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa eh sai mu ringa godewa Allah wasu ma ba mu san ni'ima ba ce eh sai muka tunanin mu kawai ya tafi kan abu ɗaya shine ni'ima ka san mafi yawan mu abin da muka ɗauka ni'ima kawai ita ce kuɗi na za ka ji samari suna ta hira za su ringa cewa har cewa suke wai su farakiya suka zo duniya kowa suka rako wallahu alam kuma ba za ka taɓa jin su yi wannan hira ba sai sun ga wani mai kuɗi na ba za su taɓa ganin wani malami ya wuce ce kai mu na rakiya muka zo ba maka ba na babu ba za su taɓa ganin wani abu na inda ka ji wannan hirar to wani mai kuɗi ne wani abun duniya aka gani ba a samu ba sai su ringa yi su rakiya suka alhalin kuwa duk wanda ya tsaya zai ga Allah ya masa ni'imomi da yawa kuɗi kaɗan ne daga cikin ni'imomin Allah sam da ba kowa ne ma an Allah ya bashi kuɗi ba yake zama ni'ima wasu kuɗin azaba ce eh Allah yana azabtar da mutane da kuɗi wallahi shi Allah ba abin da bai iya ba akwai wanda kuɗin da Allah ya ba su azaba yake musu inna ma yuridu Allah ko an yu'azzibahum biha fi hayati dunya ko wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun zuciyar shi amma kuma sai ta zama azaba eh Allah ya tsare to wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi sai kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi zai magana akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allah ya sanya mu cikin masu wa annabi salati Allah ya sa bakin mai zama ɗanye da yi wa manzon Allah salati salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ma bai wuridi da shi to mai da shi wuridin sa eh kai ka rinka kokari a duk rana baka wa annabi salati ba akalla kamar dari eh amma kamar ba ina nufin ba kai komai ba ka rinka kokari a ce kullun ka ka samu dari in ka samu dubu ma ba laifi in ka samu miliyan ma ba laifi idan duk harka ka ta zama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka haye eh in ji manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wato daraja ce menene salati malamai Allah ya saka musu da alheri idan suna so su wata kwakwalwar ɗalibai sai su ce masu cikin kunnan ba wanda ya taba yi wa annabi salati duk masallacin nan ba wanda ya taba yi wa annabi salati ko akwai wanda ya taba ya daga hannu to to sai su ce to to sai ce to kai ma kai wa annabi salati mun ji to fasara mana muji wani ya yi talatin mana wani ya mana sai wa annabi talati ɗaya muji to ga muhammadu musallin to fasara mana da hausa Allah ka yi to aka ce kai aka ce ka yi ai ba ce ba haka ya koya muku ba ai da ce idan ana ana wa dalibai karatu ne na aka ce kai din kai salati ai umarnin Allah da aya da zamu karanta cewa yayi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima shine umarnin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aya ta saka su kan su shiga damuwa damuwa damuwa sosai da ka sani suka cike su kawo har suka taru a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mazala ya ce me yasa suka ce ya rasulullah duk ayyuka da Allah yake gaya mana mu sai na rami an ce me sallah mu sai na amma Allah ya samu aikin da ba za mu iya ba Allah ya ce mu ma salati ba mu iya za mu yi ba to shine aka ce daidai yake da manzo Allah ya ce to tunda ba za ku iya ba ku roke shi ya mun ku ringa roƙon shi yana mun to shine yi musalatin naku ba za ku iya ba sai zan yi mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shine mun yi salati tunda shi wancan din cewa kai kai salati ba za ka iya ba sabai ma ba su iya ba sai zan yin salatin shine mu ce Allah kai salatin eh kuma Allah yana yi daman yayi yana yi yana yi kuma kun san salatin Allah ai na daman ba irin naka bane eh shi yasa darajar salatin in kana yi yana da girma eh babu abinda Allah madaukakin sarki zai hana ka in ka dage wa salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai maka ta gumushi eh to babban ta goma shi kuma da Allah ma zai ma shine na cikawa da imani wanda ya fi komai eh Allah ya samu cika da imani قال الله تعالى ألا مدوكك سركي يتي إن الله وملائكته يصلون على النبي إذا شعاد لنا كرنتا Allah da mala'ikunsa Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa dukan suna yi wa annabi salati to salatin Allah shine gafara salatin mala'iku shine addu'a salatin manzo Allah in yama shi ma addu'a ce da haka mu kuma sai muna roƙon Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ina jin bai kawo hadisin sayyidina Umar akwai hadisi na sayyidina Umar wanda suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sahabbai uku kusan hadisin irin shi yace ya rasulullah soyayya yace ina son ka kuma banda karan kaina wato ba wanda na fi sai kai sai manzo Allah ya ce masa Umar da sauranka wato da sauranka wajen imani yace yayi tunani sai ina masa yace sai ya rasulullah yanzu kuwa na gama tunani na canza na fi son ka a kan kaina sai maza Allah ya ce masa al'ana ya umar daman kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'i ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya fi so na akan ƴaƴansa da iyayensa da karar kansa da duk mutane gaba daya to kaga yanzu kai kai kai dai za a tambaya ko kana san annabi ko baka san shi sallallahu alaihi wasallam kai kadai za a tambaya ko girman san annabin ka yana da yawa ko dan kadan ne ai an gane kai kadai ne tsakaninka da Allah abin da aka sani na zahiri shine duk wanda yake san annabi sallallahu alaihi wasallama to zai yi wa annabi biyayya da mun ka'ida ce ta soyayya eh idan mutum yana san abu zai ringa masa biyayya wai wani malami yake cewa ta asil ilaha wa tuzhiru hubbahu yace la'amri hadha fil qiyas badi'un law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u wai yace kana ta saba wa Allah amma kana ta cewa kana san Allah yace wannan ai bai daidai ba da hankali yace inda da gaske kana san Allah da kayi wa Allah biyayya saboda duk wanda yake son wani biyayya yake masa ba ka ganin budurwa in mutum yana neman budurwa zai aure musamman auren fari ko mutum baya ladabi to za ka ga mutum yana ladabi sai dai in daman ba santa yake ba wani sai kwana bai bacci ba yana ta addu'a musamman waɗanda suka yi aure da lokacin da ba mata da yawa musamman lokacin da zaka ga budurwa ɗaya an kawo toshi bakwai ya zaka ga mutum har wajen addu'a yake nema a masa Allah ya sa shi da shi za a yi kuma Allah ya jarrabu mutane iyayen lokacin sai a ki gaya ma da kai za a yi koma da kai za a yi har sai rana an ɗaura auren sai kaga an zo wajen ɗaura aure da goro guda uku saboda ba a san da wa za a yi ba a wajen ake tantancewa za ka ga mutum yana ta addu'a saboda mai yana ta biyayya saboda ƙa'ida ne na soyayya ka bare mai san Allah bare ko mai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dole ne musulmi ya yi ƙoƙari ya yi kai matuƙa wajen ƙoƙari wajen yi wa annabi sallata biyayya inda kuma ya gada sai ya nemi gafarar Allah sai daman mutum kasashe ne eh an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashiran rawahu muslim an samu hadisi daga abdullahi dan amr dan as da dala tabbata gare su yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk yamin salati salati guda daya shi kuma Allah zai masa salati goma wanda duk yayi min salati daya Allah zai masa salati goma wannan hadisi ne na Imam Muslim waye san girman salatin Allah ne na sai Allah in Allah ya ma salati ɗaya ma ya ishe ka shiga aljanna kun kawa annabi salati ɗaya Allah zai ma goma shi yasa ai za ka ga musulmi dai ka mai shiga aljanna ba akwai matsala eh shi yasa ake son kuma musulmi duk wani abin da zai taɓa musulunci sa kai yarda da shi duk wani abin da zai sa musuluncin mutum ya yi rawa to kai yarda da shi ya je musulmi saboda zai samu ayyuka insha Allah na lada saboda Allah madaukakin sarki daman ya shirya al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi mata rahama al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya ta dan yayi mata rahama ko kawo ka a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ai rahama ce inda ka zo zamanin annaba mutum ɗaya da ya yi sabo an musu wa sun ki kawai zai a dogarin akiba kai yanzu da kana tan abuja kan da yanzu tana nan ne da idan Allah ya turo annabi aka ije kawai sai kashe garin gaba daya ji sun zama yan wuta shi kenan sai Allah yana da bayi da yawa amma kaga saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu Allah madaukakin sarki ya roƙa mana Allah kada a kashe mu saboda ai mun yi abin kashewa ko kuna ga da saura duk wani abin da ka san ka bi alkur'ani daga farko har ƙarshe ka duba duk wani laifi da ka san an yi wa Allah ya halaka al'umma duk yanzu ana yi har ma da gyara eh har da gyara har da laifin ma da da can da ba a san su ba dan ba na jin a dai qur'ani akwai tarihin waɗanda aka ce suna yin farfesun jariri na kagai za ka yi ta gan laifuffuka da yanzu ake yi wanda yake ko a tarihin da babu amma duka Allah madaukakin sarki ya kyale to ka zo ma a wannan lokacin rahama ce ai rahama ce in Allah ya taimaki mutum sai kaga ya tuba eh shi yasa lokaci na Allah ne kawai kai tawa Allah godiya eh kai kokari ka daidaita al'amarin ka kai kokari ka tuba wa Allah kuma al'amari walillahi aqibatul umur al'amarin dai yana hannun Allah kai baka isa komai ba ba za ka iya komai ba abin da za ka iya amma babban abin da zai baka daɗi ne ka kai Allah yi ka musulmi eh amma sauran din nashi ne shi yake da dama maganan kana tunanin wai ko da ka zo ko yanzu a'a yanzu kai daidai eh duk da cewa akwai abubuwa daman da aka faɗa za su faru marasa kyau kuma suna faruwa eh saboda babu tabbas ko ma da ka zo bayan kowaye kai ai ah su abu jahal su fir'auna ba sun dade da zuwa ba na kaga zuwan su da dadewan su a wancan lokacin ya musu amfani ne abu jahal ba zamanin annabi ya zo ba zuwan shi ya masa amfani bai masa ba za ka ga kai yanzu da ka zo in ka ci sa'a sai ka ka haye ka ci bulus cikin yadda Allah madaukakin sarki Allah ya datar da mu sai mu tsaya nan to hukuncinsa ya yi daidai wato a cikin maluma ka san maganan biyan sallah kwata-kwata a musulunci akwai maluma da suka tafi akan idan mutum ya bar sallah da gangan zai biya akwai wanda suka tafi akan idan mutum ya bar sallah da gangan ba zai biya ba ba zai biya ba shi kenan ta wuce ta wuce waɗanda suka tafi akan ba zai biya ba sun tafi akan cewa duk wanda ya bar sallah ƙaranan hadisan manzan Allah sallah sallama cewa bambancin musulmi da kafiri sallah wanda duk ya barta ya zama kafiri suka ce tun da ya bar sallah haka kawai da gangan ai ba zai biya ba saboda babu sallah a kai shi shi kafiri ne lokacin ka san wani sai in an cewa ba zai biya ba har daɗi yake ji ya ɗauka kamar hukunci ya ɗan birane a yi nan wance sai ya biya suka ce ai shi gaba ɗaya ma ai sallah na kan musulmi ne ko to shi tun da ya bar musulunci duk sallar da ya barin nan a wannan period din ba sai ya biya ba kawai yanzu ne da ya dawo musulunci sai ya ci gaba da sallah wasu suka ce a idan bai yi mutun sallah ba idan bai ce sallah ƙarya ba ce idan bai yi wani abu na kafirci ba suka ce dai kawai a bar shi yana nan a musulmi amma dan wuta shine tariku sala'a shine hoyin musalli allazina an salatin sahun shine suka ce yana na a wannan matsayin amma kuma tunda ana son ya tuba to ya biya to wajen yanayin da za a biya sallar shine malamai kuma suka samu sabani to har da wannan abin da kaji wani malami ya faɗa ko wane ne yawa haka malami ya gaya masa akwai wanda suka ce tunda idan aka ce mutum yanzu ya zauna misali a ce mutumin da ya shekara ɗaya baya sallah misali nake yi sai aka ce to ya biya sai ya zauna ya ce to bari daga karfe takwas na yamma zuwa karfe goma zai yi dinga biyan sallah misali nake ya yi asuba ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magarba ya isha ya yi asuba ya yi magarba ba sa ka to zai zama yana wasa ko gane ko yana hayaniya ina nan bai ma san me yake ba kawai sai suka ce wanda suka yi wannan magana da haka misali tun da ya san shekara guda ne bai sallah ba kuma yanzu zai biya to duk lokacin da ya yi asuba ko kafin asuba sai ya yi sallah asuba in yi azhar yi da kaga duk rana yana da garanti ya biya ne yana da rana daya kai kenan in ya soma daga wannan shekara ya kai na siya yana da tabbas ya biya sallar shekara guda kaji hikimar da suka faɗi eh Allahu a'lam na'am okay to ga an magana nan dari yayi zai baka na'am bare hoto na na'am wanda suka yi kiliya da liman wajen ruku'u bai da sallar da raka'a in kuma bai kula ba ma sai waye gari bai da sallah dan mutanen da suke zuwa shiga sallah gaskiya sai an kula idan mutum bai kula ba zai waye gari ga ba ma maganar raka'a ya rasa ba har sallah sai ya rasa saboda ita takbiratul ihram ana yin ta ne a tsaye wajibi ne ya zama kana tsaye ba wai kana yi kana tafiya ba dan wani zaka ga saboda ya zaɓu bai san liman ya dago bai samu ba suka yi Allah yana Allah kuwa kallon Allah kubar ma ba su kan fitowa ba sai ya tafi to nan shi bai da bai ma shi ka sallah ba kaga ya zama matsala to daman umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine idan aka tada aka tsaye da sallah ku zo sallah ku tau kuna cikin nutsuwa abinda ku samu ku sallata abinda ya wuce ku biya shikenan ba da haka mutum sai ya kula wala ala na'am bare su na'am na'am na'am to shin salati bari muku samarin tambayar shin salati akwai wani babba akwai wani karami to shi ma matsayi ne na sabani a tsakanin malamai kowa ya yarda cewa magana da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi magana kowa na yawa ba musulmin da yake ja da wannan abin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi magana kowa to akwai salatai wanda suka fito daga bakin manzon Allah wanda za ka ala kira salatul ibrahimiyya wanda shi ma wani za ka ga sun ce guda kala bakwai ne wasu sun ce kala shida ne misali akwai sabani to ala kulli hali wasu suka ce duk salati salati da dogo da suka ce ma kai girman salati ma ya danganta da girman yadda kake girma manzon Allah sallallahu alaihi kai a ranka da yadda kai salati saboda Allah yanzu idan na zo ina salati kawai don ku gani ku ce kai wannan ni ne salati misali nake yi Allah kiyaye ai kaga iya kalla na na kariya na badda lada to wanda yazo shi Allah salli ala sayyidina Muhammad wa salli amma yayi saboda Allah ai yafi ni ana fatan an dai gane magana da haka ala kulli halin dai abin da ya tabbata shine duk salati in dai ba wata kalma ce ake faɗi ba to salati ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai inda wata kalma wanda yake mara kyau kuma a ciki shine sai a daina wallahu ala na'am eh dama ai wa sallimu taslima shine ai eh wa ala alihi ma وصحابه ايه جد ديني وسلم في كقالا وعليكم السلام نعم Thank you. Thank you. to kai ka ce ba a cikin qur'ani ka gani na ce kai ka ce ba a cikin qur'ani shi ne na ce shi shi dan qur'ani yune ne an shi ne a yi cewa duk cikin qur'ani ai daman ka ce marma wanda ya faɗa bai ce a cikin qur'ani ya gani ba da tarihi ne na wanda ake ana kamo su wurare da yawa ba ba an ci aya ba ce ai ko bare ce yana so a kawo masa ayar ai tarihi ba wai ayoyi ba ne shi yasa akwai tarihi waɗanda ake cewa ba daidai ba ne saboda sun saba ayoyin ko sun saba hadisi duk tarihin da ya saba hadisi ko aya shi ba daidai ba ne ka faɗa kan kaɗai alhamdulillah da haka sai a gaya mafiya ba aya aka ce ba na na mai ta farko yawa a ya yi tambaya ya ce wani malami ya yi wa'azi a kaduna cewa talatin manzan Allah sallallahu sallama idan mutum yana yi bai fitar da harufa daidai ba bai fitar da ainun ta fito ba bai fitar da a fadin ya fito ba wato ya ce Allahumma salli ko yadda na faɗa zo Allahumma salli ala ko wai ya rantse da Allah kawai aikin banza yake to Allah ya fi maka ba aikin maza yake ana son musulmi ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya furta kalmomin larabci da haruffan larabci yadda zai iya ai wasu harafin har abada ma ba za ka iya furta su shi ke nan sai a ce aikin maza kake na aikin maza mu sai shi ba a san ne ka ƙi koya ka zauna amma wani abu mun yi karatu da wani babban malami ne yanzu malami ne ba fulatani ne malami ajin mu ɗaya da shi amma lokacin nan malamin mu in ya zo yana karanta ma ba fulatani ne in ya zo yana karanta mana wa shamsu sai ya ce wa shamsu yadda ka nan kuma babban malami kuma harshen ne ba zai iya faɗa ba shi kenan zai ka ce ya aikin maza ba haka ba gaskiya ba ne sa'annan hata wajen kakalan e kakalan ba a sanya yawa ai an san akwai bambanci tsakanin alifun da ainun amma ba wai irin na wannan mutum ya fita hayyacinsa ba na eh ba ba ba daidai ba je ba eh akwai suna zafafawa suke su ma wajen zafin ma har ɓata karatu suke eh shi kai shi zafin eh wani kuma da zafin ne zai ɗan yi abin da ya yi Allah shi yadda eh to lokacin da za mu yi sallah sarakwata kai ne na ƙarshe na da shi da ainihin masararta to shi ma hukuncinsa irin na wancan ne ana sa ran da maluma na biyu da suka ce ba kafiri bane ba kafiri bane matukar bai yi musu ba da sallah sai kokari ya biya eh na ai ai sallah ɗaya idan ka bari duk irin na wancan ne ai ita sallah ba a barinta ne me yasa kaga an ce sallah di yanayin da ka samu kanka kayi ta haka ai a ka'idar musulmi sallah ba ta wuce shi abu ɗaya zai sa sallah ta wuce ka in ta sauka a kanka shine in ka kuma ko ka mutu amma rashin lafiya wai wani abun nan wai baka da riga wai wani duk wannan bai hana sallah shi yasa ana sallah a kowane irin yanayi a ake sallah da imai imai ba shine haka ka zauna ka yi misali ka yi ikama haka ka gama karatun fatiha ka gama zuwa zai ka ce haka Allah akbar ka yi ruku'u sami Allahu liman Allah akbar sujjara kenan ka gama ka miƙe haka na tsaya ke ana sallah hakan nan eh da haka maganan mutum ya bar duk wanda ka ga ya bar sallah ta wuce to ganganci ne ba wai da wani dalili duk yanayin da mutum ya samu kanshi haka zai sallah don ba a san ta wuce Allah saboda muhimmancin sallah fa inda Allah zai yafe wa sallah da ya yafe wa masu yaƙi Allah da ya ce wa aqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan aya a filin yaƙi Allah ya saukar da ita wallahi a filin yaƙi ana yaƙi cewa ku yi sallah ba ka ga akwai sallah ta ya filin yaƙi ba da haka ba dalilin da mutum zai bar sallah kawai bare wani dan neman duniya duniya kuma ka bar sallah ma ba samun ta zaka yi ba idan ma ka samu ita wahala za ta baka ka sa akwai wanda zai samu duniya ta ba shi wahala Allah ya kiyaye eh Allah ya tsare mu na ƙwarai da gaske ba na taɓa gaya muku labarin wani wani shi kuma mai ilimi ne na boko sosai yake ana ce ana aka haɗu a ofis cewa baya fitowa sallah a je a man nasiha ya ce a no no no no ce ba haka bane fa yana sallah saboda ya san ya zo ofis akwai aiki da yawa yana da time in ya yi asuba sai a zahar sai la'asar na? ya ce yana yi a gida saboda ka ake samu damuwa da safe yake yi sai ya za da safe ya la'asar ka ke nan ya koma zai yi magarba da isha gida ko ya ce ya hukuncin sallah ya hukuncin wasa dai ai ba sallah ai da shi da wannan baya sallah ɗaya suke da shi da wanda bai sallah ba ɗaya suke kai gara ma wanda bai sallah ba Allah ya kiyaye sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali gobe za a karbi kudin marayu in Allah ya kai mu akwai yan uwa masu jaraba kuma Allah ya ba su sa'a dukkan mu muna da bukatu na alheri Allah ya biya mana Allah ya tsare mu da abin da muke so Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين